نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ga watan Muharram hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da goma ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya darasinmu na ƙarshe muna muhara kitabul buyu abin da yake da alaƙa da saye ko saidawa ina ga mun zo hadisin ibn mas'ud wanda yake bayani إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رد السلعة أو تتركان مغنر إدم يسي دم يسي داوا suka samu saɓani kuma babu shaida to za a aiki da maganar wanda yake da kaya ya ce jika goma ya sai da ma ka ce kai takwas sai da maka ko tara sai da maka to nan ko ka yarda da jika tara ko a wasa ciniki magana kenan kenan yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in daidai درسي نسبة إن تكن لتام بلوغنا مرا نافذ بن حجر أسأل إن شاء الله درسي نسبة إن إن شاء الله وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه أبن ديكي رواية abu masu ansari ke ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam naha an saman alkalb wa mahadar bari wa hulwan alkahi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana kenan cin kudin kare wa mahadar bari da kudin karuwa nan ba kudin karuwa a kudin karuwanci kenan kudin da aka biya ta don aikin banza tun da aka biya mace ko ba karuwa ce aka biya ta dalilin shi aka biya bukatar sha'awa ta zinata an ka ce kudin karuwa yakan yi karuwa ta samu wani abu daban yawa karuwa ce dama iya misali mai kudi ce ko karuwa ce misali ma'aikaciya ce ko mai dukiya ce ko tagar dukiya ai kudin karuwa ne amma an ci haramu ne sace maharar bari kenan kudin da aka bata na wannan aikin banza shi ake magana ba kudinta ba kudin kenan magana ta kenan cin kudin kare da cin kudin karuwa ko karuwanci sai sunan maharar ne kamar mace asar mata kamar sadaki ne don da dalilin shi ake biyan bukata ta sha'awa da ita wa hulwan kahin da kudin tubus na banza da ake ba ma'ana boka dumi dai mai lamarin bokanci za mu ce zai kuma muna cewa bokanci a hausa iya da ma'ana daban-daban akwai boka asalin kalmar hausa ana kiran tabibu da boka duk mai ba da magani boka ne ba da magani in na ice ne na shan wani maganin cuta kaza masassara ciwon kai ciwon ciki irsar diabetes duk wannan abin za a sha na ice kurin ice tasiri ya magani wannan maganin shari'a ba ta ƙi ba bata aibanta ba yin shi kuma ta aibanta mai bada shi ba na kiran kiran boka muka ce boka wanda yake surkulle ko duba ba da labarin gaibu dai irin dai masu barin hanya dai suka shahara a yanzu to ke kudin boka na bokanci shi ma haramun wannan shi ne abinda yake wannan ruwaya ta yake cewa ta haramta wannan kudade kenan mutum sai guje musu za mu ji magana kan sha'ala a kan wanda aka shar'anta misali ke kan a gaban sha'ala nan dai muna magana asalin babe ne na saye sayarwa kuma ya bude maka baban da cewa an wa matsala tambaya wani nema wani samu ya kowane lahiya ya ce mutum ya yi aiki sana'ar hannu ko ku ciniki lahiyayye wanda babu haramu a ciki tun sai ka maka wasu wurare wasu ababe wanda suke haramu ne kasuwar da aka ce a yi kakka yi cinikin karnuka eh kasuwa ce kakka yi kuma wannan shi ya aka gama da maganar kudin karuwa da maganar kudin boka wannan kudade ne aiki ne na haramci duka sana'a ce amma ta haram kin ba ta cikin sana'ar da aka ce ana so ko kyakkyawar sana'a wannan muttafaqun alai وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا أراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعني بأوقية قلت لا ثم قال بعني فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما قصدك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم abin da yake hadisi na jabir bin abdullah shi jabir shi ce annahu shi jabir ke bin abdullah kana ala jamal lahu qad aaya iya kan wani raƙumin shi wanda raƙumin ya kasa ana tahiya ya kasa tahiya bai tahiya ya tauri kurum arada an yusayibahu har ya so na magana yusayibahu kaman aikata sayiba da dabba sayiba wadda aka bari ba a aiki da ita wannan abu ne sananne na maganar da jahiliya da suke barin dabba a ce ba a cin da ba ku ba hawanta take barin kuma kare to kenan shi dalilin ta gajiya ya so ya barta ko ya tahe shi ko ya tahe yadda ta barta ya tahe ko ya shiga harkar shi qal iya cikin wannan tunani na barin ta zai ya zai ta ki tahiya sai ya ce falahikani nabi sallallahu alaihi wasallam da ali sai manzo Allah ya iske ni asali annabi sallallahu ana ana ana tahiya annabi sallallahu tahiya da ake ta bulaguro shi a baya yake tsayawa bai shiga gaba a baya yake saboda wanda ya kasa wani abu da wani matsaloli ne sai isko haka yake tahiye shi ba gaba ki shiga baya an ana bin shi baya ba a gabshi a baya shi ka zai a baya sabanin na zamani shugabancin zamani manya ne a gaba kenan shi a baya yake to ci annabi sai isko ne sai mun addu'a ya addu'a ga wannan raƙumi nawa da ya addu'a wa zarba ya bige shi kamar ka zabare shi haka sai bigi raƙumin nawa ai kuwa iya wannan addu'a yana bugun wannan raƙumi nawa fasara sairan lam yasir misalahu kurin shi gwata hiya wadda tun a baya ma bai taɓa irinta ba wannan mujiza ce ta da annabi sallallahu alaihi wasallam da ce kai tsaye kuma Allah ya amsa addu'a wannan raƙumi ya meke tahiya wadda a dama bai tun ma kan yi taurin kai kan yi taurin bai taɓa tahiya ba irinta tun da yake shi kenan ya meke yanzu ana cikin tahiya da jabir annasala salama sata ana tahiya ya ce sai annasala salama ce mini bi'ini bu ukiya ka sai da mashi da ukiya sai da mashi ya ce la kasuwa ce a ba an ce tukai da zabe tahiya ya maka addu'a yanzu kuma ya harta ya kace kuma ce ba sai da annabi ba annabin guda ciniki ne kasuwa ce a tana kasuwa ɗaya da uba ana kasuwa annabi sallallahu da annabi da al'ummar shi kasuwa ce annabi ce sai damin shi jabir ita qultu la nace a kida mana sai da ba summa qal sai saki ce mini dai bi'inihi ka sai da mashi jabar sannan gana annabi ya matsa fa bi'tu bi ya sai da mashi da ukiya guda sai da mashi to amma da aka yi cinikin washtaratu humalanahu ila ahli na sai da mashi ukiya guda amma da sharadi zan hau ina kan kayana har sai an je gida sai sai an je madina ina hawan kana haka muka ajiye magana da shi ya saya na saida amma sai an ji gida wannan shine madogara da ake cewa misali muna iya ciniki na wani abinka misali mota ce inji ne ka saya amma sai kwana kaza ko wata kaza ko lokaci kaza ka amince ko misali gida ne na saida maka amma ba zan huta ba na saida maka amma hebani ko nan da wata guda na gyara na wani abu da ban dai gidan naka ne amma ayin sharadi wajen cinikin zan zamana lokaci kaza kuma aka yi haka kin ya halitta kamar da ana kan hujja da wannan aka ga ciniki suka yi annabi ya saya shi ya saida akan wannan kudi kuma amma sai an ji gida kuma ina karantar da kai ana iya ciniki a kulla ciniki kuma ba a ba da kudin ba iyana akan wancan wanda ya saya kaga dan ba kudin bai ba shi kudi ba shi ba shi kaya ba kuma ciniki ya kudu ba a ba mai kaya ba kudi shi wanda ya sabi amshi ba abin da sabi dole cikin abin zaka mai haka cikin wani hadisi haka muka aije falamma balagat ataitu bil jamal da muka zo gida sai na zo annabi sallallahu alaihi wasallam da raƙumin shi fa naqadani thamanahu yaban kudin hannu kace na kadan ba ajaran ta wata na kadan ba ajaran ba yaban akudi a hannu kenan ga kudin ka summa raja'tu sai na koma gida bayan na kai mai raƙumi na amshi kudi na fa arsala fi athari sai ya aiko wani a bayana na na ka biyo bayana bayan na je gida fa qal na annabi kirawo shi yake takaita maka magana ga abin da ya ga mani ya ce a turani makastuka li'akhdu jamalak jabir da muka sha tattaunawa a baya ta maganar ciniki ni da kai ka tsaida kake tsaidawa kana garjama kai baka tsaida ba ya kaza da kana tsammani shi a turani kana tsammani makastuk mai mumafasa kaman tattaunawa cikin ciniki na gose yana ina ne gosan kare ina mun tattaunawa wanda ne kana ga ina na tattauna da kai ne kan wannan ciniki da ya akuza jamal don amshi raƙumin ne ke na tsamanin ka raƙumin nake so ƙasa ne gaya mashi kenan can dama a nan baya bari da ya bari ba kurin da ya yi ta tabi taimaka mashi na makon kana tsammanin na ma wannan tattaunawa don amshi raƙumin ka kenan magana ba haka ba ce don haka kun jamalaka wa darahi ungo kudinka kuma ka tare raƙuminka kana kenan ga kudinka a hannunka kuma raƙumin ma tare kayanka kenan annabi ba abin da yake bukata kullum da ya taimaka mishi da Qur'an a tare da kan tada kai da annabi annabi sai yake mu'amalar sahabbai kamar abokai ne cikin tattauna ana dan shari'i ana tattauna ba wani abu ne kullum na accident shari'i rayuwa kaya kuma ya taimaka mishi ne kullum kuma kullum an bashi kullum kuma an bashi da kullum gaba da ba su yace kenan khud jamalaka wa tahma ka rike raqumanka da kudinka fa huwa laka raqumanka naka ne wannan abin da yake cikin wannan hadisi kuma ce wannan siyaqin da muka jero duk da ce mutafaqun alai bukhari ya ka muslim ya kawo amma iya ka ce ga wannan lafazin a bukhari ba haka bane ba wannan lafazin ga ajraka tsarin da muslim ya kawo ruwaya amma akwai irin labarin magana cikin sahih bukhari wannan yanwa ya kaha wannan babe na bu ya ka irin hadisin farko dan ya dora kan wata alkibla ce ta nau'in mu'amala ta ciniki ana iya ciniki ba a mishi kaya ba ana iya ciniki a yi alƙawalin amfani da wannan abin da aka saya mai wanda ya sai da ya ci gaba da amfani da shi kayan a amsa ana ciniki ba kudi a hannu kuma kulla ciniki ka da na rada duk wannan a cikin wannan akwai magana kuma da a wannan ya manzo cikin tambayoyi da ciniki yake zama ciniki aka samu kashe inkar kamar ɓaci ko wani abu ya lalace wani ya amsa ne in bai amsa ba ake hannun zuwa akwai saura tun a hannun ka lalace a hannun bai shi lalace na bai amsa ba to yanzu nan muna magana kenan daga an yi ciniki an yi alkawari kuma daga baya annabi ya ce ya fasa ya rike gaba daya kuma mun ganda annabi ga yake addu'a kuma kai tsaye da amsa addu'a shi ta wannan dabba ta kasa tahiya kuma ta gyaru ta shiga tahiya wanda da ba ta bi irin wannan tahiya wa anhu wata ruwaya daban ta shi Jabir bin Abdullah yace a ta qarajulun minna abdan lahu an dubar wa lam yakun lahu malun ghayru فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه wannan mai wakana eh annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya wakana wani mutum ne ya yace misali bawa nawa ne in na mutu kai dani shin aka qarujulun minna abdan lahu jabir yace wani mutum a cikin mu kenan cikin ansa ya yantar da bawon shi amma ta an dubur kenan in na mutu kai dani amma matsalar walam yakul lahu malun ghayru wannan mutumin da yana magana ba shi da wata dukiya in ba wannan bawa ba fada abin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'u annabi ya kirawo wannan bawa yace zo wannan bawa da ka bada annabi ya maido shi daga ya canza wannan magana ta yanci ga wadai annabi ya sai da bawa an ce iya da ba su cika da kudin mutane ka je ka ba da kudi ka bai ka da kuma kai baka da shi nan cewa bawan da aka ma domin sharaɗin irin wannan al'amari ka ce misali in na mutu gida na kaza na wani ne ko in na mutu gida na kaza misali na ba da shi misali na ba da shi ya yi zaman toke nan mubusi ne a yi ƙasar jariya a rika aiki shi a bana ko na ba wani ne to wannan gida da ka bada za a diba bayan ka mutu kana da irin shi guda uku sai in baka iya wasiya sama da sulus kama wasiya ce don kace ina mutu kenan ko ka yi da za ka da ko ka yi wasiya da abin da yake duke ka gaba daya ko ta wuce sulusi ana iya tadawa sai manzala tun da ran shi tada aka zama aka shuta aka sai da bawan gaba daya kenan wannan yanci ba yanci bane ba baka alƙawalin abin da ya wuce sulsun dukiyarka shi kuma wannan bawan kadai gare shi to kai mai mutun da annabi ya ce a sai da shi kenan a biya mutane wannan magana kenan sai da bawa da aka bashi yanci ba mutuwa in mutum bai da wata dukiya sai wannan ko misali an zuma ba bawa mutum ta ga gida na gidan kadai mallaka to wannan gida in na mutu kurin na ba na ba da a makaranta ko a masallaci magarin sun ce abu mai daba magarin sun ce abu amince ba don shi kaɗai gare ka kenan akwai gado haƙiya kenan kuma kawata a cewa akwai da shaida in dai ce ina mutane amma da ran shi ya ce na ba da wani gidan nawa a yi ma in ma me za a yi ce makaranta za a masallaci za a yi ko na ba wani kyauta ma wannan da ran shi ba wani mai tadawa kayan shi ne ba da amma in na mutu ne magana in na mutu amma da ran shi wannan ba mu iya tadawa ko da duka ya bada ya koma haya wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo wa an maimuna ta zaujin nabi wa an maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'aratan waqa'at fi sama famatat fi فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في ثمن الجامد كنا فماتت أنا فعرة وقعت في ثمن جامد فماتت ذوق عشان مغني لفظ إمام أحمد إمام النسائي ديت في ثمن يا بيان ديت جامد نعم يكي أصلا رواية ديت البخاري يا كاو لفظ إمام البخاري cewa fa'ara ramta gahiya dan bariya ma cikin lasu ɗaya ne gahiya ko dan bariya gahiya ko dan bariya ya fada cikin wani mai a sama saman mai wanda yake daskarewa ko kitse ko man shanu mai dai wanda yake daskarewa shine saman iya iya ruwa ruwa kuma ya daskare daga baya to da ta fada sai famatat sai ta mutu a ciki kenan abin yanzu kenan ya koma najasa ta mutu a ciki to wannan abin da ya wakana fasu'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam anha aka wa annabi sallallahu alaihi ya zami da wannan ma da gahiya ta fada ciki ta mutu wata da nan bari da iya dokan gulbin su fa qala ta musu alquha wa ma aula wa kulu ku doke ta da gehin ta inda ta taba kenan gehin inda take da gehin da kenan ya karce a karce tauran sai a doke sai ku ci kayan an lafas imam bukhari ke ruwaya ta za mu ce ahmad imam sai ya ce da ya magana cewa fi samanin jami'at nan me abin da zai wakana in aka ce jami'at kenan wannan idan misali ɗan ɓaryar ko ya taɓa cikin wani mai in wanda yake ya daskare ne ake haka amma misali kenan inda ruwa-ruwa ne kenan babu wannan magana kenan a nan kenan ba an ci ba gurin gaba daya an wannan ruwa ya ta tabbata to abinda yake masu bin dindigin magana alman hadisi cewa wannan ziyada ta samanin jami'ar kalmar jami'ar kalmar ce shata kadamar bukhari sar malamai ta albani sun tabbatar da lafazin samanin jami'in ba shi da inganci shadini ba magana samanin jami'in malamar bukhari ya cewa wahamu ne cikin ruwa ta can suka kawo jami'in amma ba magana jami'in nan kenan a takaice ko da ruwa-ruwa ne akan wannan tun da tabbata ba nan ba kenan ko da ruwa-ruwa ne in ta hada ta mutu za a kwashe kusan wannan man kurin sai a zubda a ci matuƙa bai lalace ba bai canza ba da wari wannan mataccen bai kai ba kamar yadda muka yi bayani akan hukuncin ruwa wajen jamhur ko jima'i wanda suka yi maganar cewa idan najasa ta haɗa ruwa wannan da ta haɗa ruwan ga ta ƙararra najasa ce in ta canza ruwan ne wannan ruwan zai lalace amma idan ta fada ruwa gashi ƙaramin ta sace ta fada ruwa misali tsari amma da ya fada ruwan ruwan ba abin da ya canza amma an ga ta fada ya fito wannan a wajen jango wannan ruwa iya nan mai sunan ruwa bai lalace ba wannan shi ne mas'alar ta hatta a cikin fikin maliki zai imam imam malik iya da iya da fikihu mai sauki akan ruwa duk da wasu da tona malikiya suka musa dauki in ka dauki risala mai risala ya dauki bangaren fatawa ta sunun cikin malaman malikawa akan mas'alar idan wani abun wata najasa ta fada cikin makayi karami kamar ka misali kamar na mai arwala ko na mai ruwa idan najasa ta fada ko da bata jirkita shi ba wannan ruwan ya zama najasa wannan abin da mai risala da take kace tabin biya idan mai risala haka hukunta amma kada ko mai ziya shi yake bayanin cewa idan najasa ta fada cikin makayi kamar na mai arwala ko na mai wanka idan bata jirkita shi ba iyanan ruwa ne mai tsarki amma mustahabi na samu wani ayi da shi amma iyanan ruwa mai tsarki shi mai risala yake baka sunun mai ziya yake baka imam malik wanda ce fikin imam malik sai ruwan ya canza wannan mas'alar haka take wajen magabata to me ji ko shi ake anan kusa a musulunci yace a cikin abin da ake fatawa da shi imma qur'ani imma sunna imma hadisi ko ijma'i aka ce ijma'i a kaida shari'a ba bukata ga hadisi din al'umma ta yi ijma'i akan haka menan mas'alar ijma'i na jamhur na malamai kan haka yake inda ya canza to gaba daya kowa ya yarda ba gardama akan cewa ruwa lalace amma kuma ba hadisi ba ne domin hadisin da ya kawo mas'alar cewa almawa tahur lalatul shawr ila ma qamu alunu awrihu wannan ruwa ta shahara cewa ruwa tsakake ne sai abin da ya canza dandanan shi ko warin shi ko kamar shi wannan ruwa bata da inganci bata da inganci bangaren ruwa ya kawo matsala ga wasu me matsalar da ya kawo sai a ce idan ruwa ya canza kama ko ɗanɗano ko wari ko da gari ko da mai ko da wani zumuwa ko da wani ruwan sabili ta ce ruwa lalace akan wannan fikihu alhali wannan ya sa a abin jamhur su jamhur abin suke magana canzawar ruwa da najasa suke magana sai in najasa ce ta canza kamar ko warin ko ɗanɗano amma abu ɗahir ɗan sabil sabil an sabili a cikin kwana ko sabili irin muke misali a yanzu wani kwano an ɗauki mai ko ya san sa budo irin budokin mai ko wani roba ya kai ji ruwa ne an zuba sabon budo amma iya kamshin roba iya warin roba ko da budan an yi aiki sassa da shi ba sanshin a ciki amma warin sanshin ya shiga sai ga anan mazan ana saka shi shina shi shina ya ji warwarin wannan tun ba ka wala ne ba bai cikin magana ko a cikin malike kuma sun yarda idan ruwa canza da mazamanin shi ko makwataka bai matsala bai komi dalilin makwataka ko ta nan yabi ko na ka zuba ruwan kurin mu shawara ta kawo ko a cikin malikiya bai ɗauke ingancin ruwa mutane da suna bakan fada wajen ruwa wacce a cikin tano ne ba zan tano sai ga ya ja ai ruwan ya ja tun da canza kenan kamata canza ruwa lalace a su dai jamhur a takaice jamhur a maganar da su suke yi in kuma aka ijimai kanta in ruwa ya canza ne da wani abu wanda yake najasa shine ya canza kamar ruwan ko warin ruwan ko ɗanɗanar ruwa wannan ya zama najasa ba aiki da shi zumina magana ta wani abu faɗa kenan ƙarƙashin wannan magana tunda wannan abin da ya faɗa cikin wannan mai ɗan ɓaryan ne gayyace ta faɗa mai tunda kalmar jami'ar tabbata ba kurin kenan talaƙin mai kurin ya wada to kenan ana idan aka ɗauki aka ɗan kwashe kwasa-kwasa kurin ko da ruwa-ruwa ne wannan man iya nan za a yi da shi matuƙa bai canza ba amma in ya canza da wannan matattar iya to wannan kuma kowa yarda cewa ba a yi da shi na wasu an gane magana sai yanzu muna maganar wannan ruwaya dai ta bukhari dan cewa da ya magana cewa idza waqa'at al-fa'ratu fi saman a shi anna hadisi maimuna tace anna fa'ratun waqa'at fi saman wata gahiya ta fada cikin amata kudin mai dai ne cikin mai fama tatfi ya ta mutu a cikin wannan mai fasu'ila annabi sallallahu alaihi wasallam an dalik aka manzon tambaya kan hukumcin wannan man faƙal ya ce alƙuwa wa ma haulaha wa kuluhu ku ɗauke ta da abin da kike ta ku tuka wannan ce wannan ruwata wannan wannan bukhari kana ruwaya wannan ruwata imam bukhari kuma ka yadda batun sai bukhari a ɗauke ko mun kiran ba kun kulawa ya bushe bushashe ne ko ruwa ruwa ne imam ruwa imam ahmad da nasa'i ta kawo ta president ta bayanin saboda kin jamid kalmar ka jamid an ce wannan lafazin ne sha mana saba ma abin da ke inganta سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في الثمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم أبو هريرة كتير من صلى الله عليه وسلم يأتي idza waqa'at al-faratu fi saman idan gahiya ko amskan mariya ya wada al-fara jinsin ne gahiya tana cikin haka din mariya take namiji ko mace kenan sai suka wada cikin wannan abin da yake mai ne dan ko su kitse suke cewa fa in kana jami'a in da sakararre ne yace fa alquhu ma wala he ku doki da abin da yake gehen inda ya taba amma an kana ma iya in ruwa-ruwa ne fala ta ƙarfi kuma kama mana kama kusan shi kusance shi kusance shi kenan mana kenan ka taɓa shi ka taɓa shi wannan ya baka ma'anar bisamanin jami'in kenan mai kare jami'in kai ma'iya shi ne kishi jami'in mai jami'in abin da ke da sakararre ma'iyan abin da ke ruwa-ruwa kenan ya ce in ruwa-ruwa ne kama kusance shi ya ce ruwa ahmadu abu dawud wannan ruwa imam ahmad ya kata haka abu dawud ya kawo amma sai ya ce wa kan hakama alayhi bukhari وابو حاتم بالوهم imam bukhari ya garwaye haka fatim arrazi sun ce wannan lafazi da ya kawo wani ka zama iya waham ne kullum mai waham kullum ta kullum a ce kullum wani kuskure ne ko kwata abu da yawan mutum ba kullum kuskure ne a mace kullum na mai ruwa ya kawo wannan magana ba sharaɗin magana jami'ar ko ma ya ba magana cikin shi da zai wani wajen mata da inganci kuma ta ce sai wa an abin zubai ƙar sa'altu jabirin radiyal an saman sinau wal kalb faƙal zajar annabi sallallahu alaihi wasallam an zalik rawa musulun والنسائي وزاد إلا كلب سيدني nan wannan duka muna cikin kitabul bugu yanzu wannan magana da ya kawo akan haka me ya kawo magana dalilin cewa yanzu kenan misali kana da mai na saidawa da muna cikin kitabul bugu ne sai gahiya ta fada ciki ko dan barya ya mutu to in ya wari gaba daya wannan man haramu ne ka saida shi amma idan bai lalata abin mamma gaba daya ya ka ɗauke daidai ɗan gage kwaɗin bariya daidai shi ka sai da kafin shi ne magana tun shi maka asalin magana ke shi ne fikin wannan shi ne fikin hadisin ya kawo shi dalilin masala ta saidawa don cikin na ga wannan malaman hadisi malaman hadisi sai da bin musai bane cewa iya ɗan kasuwa ne iya sai da mai ganguna ganguna na mai suka yake aje sai wani aka ce dan shi ya fi kin kuɗi ya haɗa mana cikin inda ruwa ruwa ne shikenan sai dan bari aka ce guda ya gaya ta haɗa ta mata ciki duka ya barsa duka ya zuba gaba daya duka ya zuba gaba daya tun bai warewa duka ya tsara su ya tsoron ya tsoron ya tara kenan dai almuhimmi anan ya kama kwanan hadisi ba dan magana ba har nida ba nida ba dalilin kenan sai da wa kakka sai da shi in naka ne in ya shiga wani halin in a ce misali abin ya lalace amma bai lalace ba ya wada zai ka tsare ko ka sai da kanka magana ke kakka asara shi anan Abu Zubair yace ya ma Jabir bin Abdullah tambaya an samanin sinnaw wal kalb akan kudin musa sinnaw alhirra ko alƙit dade ne alƙit ta dade ne musa ce gurin suna musa ne akan kudin musa da kare na ma mace aka yi aka magana kudin musa musa ba annabi ya ce mai tsawafin alaikum tana daga cikin zaka ya ce ya ce ko amince ta kaka duk da tsarkinta na jiki annabi ba dama kan ta taɓa wakar aiki da shi amma haramu a sai da ta musa sai ta da kare ya ce matsayin kudin musa da kudin kare aka ma jabir tambaya sai ba su labarin cewa zuci da mai zama annabi mai zagara manzala ya tsawatar an dalil kan kudin musa da kudin kare a wata ruwaya na ga cikin sun nisa'i ne can ha an saman sinau wal kalb illa kalb sai cikin sun nisa'i to nan misalar dai kurin kudin musa da kudin kare sai a ce annabi ya tsawatarwa kenan ba a cin kudin musa ba a cin kudin kare to nan abinda malamai ke magana an ji haramun ne wani wajen jamhur to wani irin kare ne kowane kare har wanda aka ba da dama a yi aiki da shi irin na farauta irin na tsare dabbobi irin tsare kayan gona ranar sarasar ya magana duwanda ya mallaki kare ba don ba dabbobi ba ba don harauta ba ba don kagona ba kullum za a ɗauki wani kashi mai girma na cikin ake ce zai a tara shi to wannan irin wannan kare tun da kenan an ba da dama a riƙi tsanaga an hudda su daga cikin haramcin kudinsu in karen da aka ba da dama a riƙe ne kamar da hata abin abin raba haka ibrahim nakha'i akan haka suke kuma da wannan hadisin da lafazin nasa'i da ya ka illa kalb sayyid kuma ruwa ta tabbata cikin sunan sai sai yakin shi kenan tunda wannan tabbata ya tabbata kenan annabi ya ware da da ya magana kudin kare kudin yace banda karam harauta ka wannan istina'in da aka yi kenan iya tabbatar da karin hujjar masu cewa kenan kudin kare kare da aka ba shi horo aka mai aka wani horo ko misalin harauta ko gadi haka sai da za a ci kudin shi kan wannan lafazan hadisi ko da ya tabbata ta cikin sunan sai haka cikin sun ibn maja hadisin ya tabbata kenan akan haka kare yanzu kenan irin da ake bada horon shi dan ya ma gadi duk da muna magana masala yan uwa magana kare a yau magana gadin kare malamai magabata sun mun tabi da dama cin malamai sun mun nawayi sun magana akan kare na wanda gadi zai maka karen da ake tsawatarwa kan mulki ko mallaka kare kurin na sha'awa amma kare an kawo kayan gona an kawo dabbobi na tsare dabbobi an kawo na farauta sun ka cewa idan har aka baka dama ka rike kare don ya ma gadin kayan gona ina da kai zai gadi kana zan tsoro daban an cewa shi ma kai haƙƙi mai maka wani aiki tun da ba dama tsare kayan gona da tsare dabbobi ma to ina ka mai dabbobin in iya cikin hadari a ƙarƙashin wannan suka cewa kenan babu laihi mutum ya mallaki kare na gadi wanda an ga zai yi wani amfani wajen gadin mai karan karan gadi ke a takaice shi iya da rangwame akan rike shi akan kun karyar sha'awa kun kana sha'awa shi kun yana burge ka wannan shine aka hana yanzu kuma anan kenan in ta kama kenan ka aka ba shi horo kenan ana iya sai da shi akan wannan hadisi tunda kare ne wanda yake wani aiki eh wa an aisha radiyallahu anha qalat ja'atni barira faqalat إني كتبت أهلي على تسع عواق في كل عام ألقيا فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت abin da yake je makaranta barira ji aisha take ba labari aisha take cewa ja'at ne barira barira ta zo mini faƙalat ta ce mini inni katabtu ahli ala tis'awak na yi mukataba me mukataba na baiwa ce an ce ta ba da jika kaza ko dinar kaza yin kaza ya ta zama ɗiya a ɗora ma ba wa kuɗi wasu kuɗi ƙaidaddu wanda in ya biya wannan kuɗin ya zama ɗa ya samu yanci ta ce haka iyalai na suka ɗora mini masu gidana an kawo kaza shi kenan na zama ɗiya da aka kiran bari ta taba aisha labarin an ɗora mun fansa ta ukiya tara amma an ban dama fi kulli amin ukiya cikin dukkan shekara guda an ka ukiya guda duka duka shekara guda kai biya hankali kai ba hukunci sai ta ce fa'aini ne kai zakin aisha ki taimake ni in biya sami yanci ki taimaka mini aisha in biya wannan fansa ta sai aisha ta ce mata faƙulta yana ce mata in a habba ahaluk ana auduwa da mu wa ya kuna wala uke ne fa'alata in masu gidanki sun yarda ba ba shi mashi katara yanzu in ba su kashi in ƙira kudinsu in ba su kudinsu kashi a hannu amma wala uke walicinki ni nake da walicinki ke ba ruwansu da ke tun yanki alaƙa su kuma suna niyan su sai da ta ne amma su ne waliyanta na mai kawo ba to a can akwai magana kan shi ta yi magana kan wancan magana ta su ce a a na ji in saya in saya in saye ki amma wani cinki na wani ba nasu ba tun ni saye ki in sun yata mana fa'al ta zai fa zahabat barira ila ahliha barira ta tahi wajen masu gidanta faƙalat lahu ta ce musu fa'a bakinan ya ce faƙalat lahu ya ta gaya musu me ta gaya musu maganar aisha ta za ta biya su kudi hannu amma yancin walicin barira a wajen aisha ce ya ta samu wannan kama abin da ke bayan kenan kasar magana ta ce kenan faƙar talam ta gaya musu kenan abin da aisha ta gaya mata fa'abau alaiha saka ƙi yarda da wannan sharaɗi na aisha me ya su kansu kurum su su suke da walicin ta ba aisha ba shi kenan faja'at min indihim ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس barira ta dawo daga wajen masu gidanta ta kai masa labarin da abinda na gaya mata sun kiya ta dawo ta ba aisha ta ba aisha labarin abinda suka yi masu gidanta ta dawo manzo Allah yana zamne a wajena sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ita barira gidan tace inni kad aratu dhalika alayhi fa'abu wannan magana take aisha ce gaya mini take saye ni yancin olici na hannunki na gaya musu amma fa abosunki ba sai da ba illa an yi kuna alwala wala sun kiya sai da ki saya sun sai da miki amma walici na hannun ki فسمع النبي صلى الله عليه وسلم fa akhbarat aisha annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi shi yanzu abinda aka yi ya ji jawabin barira kan labari ta kama aisha annabi ya tambaya ya tambayi aisha yaya ne aka yi me ya kawo ka shine kenan aisha ta ba annabi labarin abinda suka yi da barira akan wani magana ce ta dawo sun kiya sai dai walicin barira in sayat amma walicin barira a hajjinsu faƙal annabi sai ce ma aisha khudhiha wa ishtarati lahum alwala kyale su shirme ne ka'ida ce sanana azaza inna mawla liman ataka ka'ida ne ga kawai doka doka ta sanana duk walicin bawa iya ga wanda ya tada bawa su suka suka su suka suka suka abu suka suka ra'ayinsu su suka juya abin wannan su canza wannan hukunci su yi abu da rasa ga musu annabi ya ce ma Aisha ku diya ki yarda ki sayan ce kin yarda sharadin dan dai a wasu tsakanin su ce kin yarda sharadin nasu sharadin walicinta a hannun su ce kin yarda ai ce fannin fannin wala da mun ataka ai walici iya nan kan wanda yanta da shi wannan doka ce nan aje doka ce azzaza ba tanzawa walicin bawa iya ga wannan fata shi kyale su saya cikin da shi kenan fa fa'alat aisha radhiyallahu anha aisha ta sai barira ta ce jiki ce musu na da na saya kuma walicin naki hannun su su sai da na saya ana kare ciniki aisha ta saya an ba da sai da barira sai su maqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi akan minbar finnas فحمد الله واثنى عليه النبي يوم منبري ya gode ma Allah ya mukaddama ne ya yabi Allah sun makala kuma yace musu amma ba'd bayan mukaddama da ake yace amma ba'd fama balu rijal yashtartuna shurutan laysa fi kitabillahi ta'ala ma kana min shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'at shart qada'u llahi ahq wa shartu llahi awthaq wa innahu wala'u liman ataq متفق عليه ولفظ البخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترتي لهم ولا abinda yadda yake hadisin aisha da ta sayan aka kare ciniki a nasarar salama sai hau mimbali cikin mutane fahimdallah wa asana ala ya gode ma Allah ya yi ba Allah sun makalba haka sai ya ce أما بعد فما بال رجال يشترطون شروط لا في كتاب الله تعالى me yasa mutane me yasa mutane kamar zargi ne me yasa wasu mutane suke kawo sharadin da sharadda na banza wanda ba sa cikin littafin Allah bai cikin shari'a sai zo kike ga kira maka gona sharadin da bai cikin shari'a yace ma kana min shurut ma kana min shart laysa fi kitabillahi fa batil duk sharadin da aka yi wanda ba cikin littafin Allah ke ba kuma ta saba littafin Allah batilun banza an kulla an kulla banza yace kuma wannan sharadin ko nawa ne ce wan kana wan kana ya tsaka ko sharadin dari ba dai ba ko dari an kulla na banza ya saba wannan shari'a a banza yake yace qada'ul haq hukumcin Allah shi cancanta abi wa shartul la'awsa sharadin da Allah ya kawa shi ne mafi kwari ce wannan wala da mata ka walici iya nan ga wanda ya tada bawa ke sun sun yi a banza sharadin magan sallam ta banza kenan ba ta mana komi baiwa ta koma ta Aisha dilojin Aisha ta ga dama ta tada ita walici wannan baiwar iya hannun Aisha ba hannun ku ba wanda ke ba mai canza wannan abu nan ne ka muka wannan maganar duk lokacin da kuke wani ciniki ko da ya yarda ka saya ya saya ka saida ya sa a mashara'a a jami'in ƙwamin bai kullu ba irin za a na sida wani gidan amma kaka saida ma wani shiwa kuma sa kadan misali mai suke ya kasa haka balle macika a magada iya so amma bai so wani sai gidan ko wani an wani so sai gidan ko wani abokin shi iya bakin ciki ya sai wani sai da ma wani to he ce zan sai da ma wani gidan amma kaka sai da ma wani ina sai gida ko wani ayi sai gida gida na wani kake in ko gida kai ce sai ce sai da mun wanda abin ya taba kan cikin wasu yan uwa abin ya wakana cikin wasu yan uwa ne haka ta wakana daga baya ci galahin shi to shi mai sai in dai saya gida kuma na shi ba naka bane ba wala kana sai da ma wani kenan ko da ya yarda aka saya haka nan aka mai dabara aka sai gidan to daga baya sai da gida sai kuma nan sharɗin banza ne wanda ya kawa ba aiki da shi magana kenan duk sharɗin da aka wa ya saba shari'a shari'a ba ta da shi ba wannan abu na shari'a nan kuma ciniki yayi shi ne so ya canza shari'a Allah ba shi kuma an mai yaudara a shi ne so ya yaudara kanshi ya so canza shari'a eh sai a mai dabara a raba shi da abin da bar shi shari'a shi an bari ya aka samu yanci yace a wajen muslim wannan ruwa bukhari ka da muslim ya kawo ta a wajen lafaz muslim yace masa yace ma Aisha ishtariya wa atqiya ki sayeta ki yantar da ita kuma abin suka nema wa shtati lahum wala ki masa sharadin ce hawa dukkan hannun ba ruwan ki da su haka tai ta ai ba ita ce barira da ake cewa tana baiwa dalgidan na mace daki ce da Aisha kwarai ce tana ce Aisha ta saye ta kuma ta ba ta yanci shi da tana samun yanci ta ce mijinta mugis na gidanta to ni shi kenan mugis ni da kai an kare da mun bauta ta da gidan ki da kai yanzu da kami yanci na ba ni ba kai sai shi rubuce a taso ba Allah sa Allah sa mishi san barira ita kuma kin bugis akan da aka taba da ide ta kai ta kake binta ina bin unguwa ke bi ta bin suke bi bin ba ta barira ya barira ya bari barira ta binta yake titi yake tsarewa don ta suke bi iya mata magiya ta komo don sa ta zafinci a shi ne cikin sar bukari abbas ka ce ya rasu lai gaskiya ce bin taba gaba wala a rayuwata bin taba gaba so yadda wani ke san wani irin san mugis ga barira kuma ban taba gaba kiyayya da wani kakkin wani irin kin bari na ga mugis ba ta san shi ta ce ya rasu la kai kai agaji mana kai kama kafa kai ta mugis kama ka tafi ke shi kai magana ya sun lai maza na kira barira ta barira ki koma ga mijinki ki koma ga uban iyalanki mijinki ta ce ya rasu la a ta'amuru ni a wata shi ta ce ya rasu la kana ban umarni ne in koma ko shawara ce ita a shawara ta ce labar bana bukata amma dinda bata so dinda bata so inda annabi ta dole ta koma ban ta iya inda umarni ne ku buyi ta yi amma tunda shawara ta ce Allah bana bukata shi la haji da bana bukata shi rasulullahi haka akwai wallahi ko hina gana dan kina bai wata samu yanci ta da bawa da suna yarmi amma da ta samu yanci an ba ta zabi ko ta zama da shi ko ko ta ce bata da ba ita zama tana kai zama tana da dalili bai Allah sai cewa wani yawan iya karatar da mun ko magana ba arman dole ko magana ba wani kana tsoron Allah kai na kwarai ne ahli sunna na bata sanka kuma tana sanka eh kaman ba wani abu ko da kace misali yakka kuma sai wani ana tauna wajen wajen bada arbi sai ka yakka ce ka ga mutumin kwarai zaka bashi da cewa wata shi da zaka iya wata shi ko wata wata wata dan ya dan ya ustadi ahli sunna na ko imam ne ya bashi a wata so gurin a tsaya nan gurin amma ta nemo wani ya nemo wanda ba amma wannan ba ta shi ba ta dole ta yi kun san tsida in wannan ne ga ga sabit annabi ya mai shaida dan aljanna sabit annabi ya mai shaida dan aljanna ne sabit dan aljanna ne sabit annabi ya mai shaida ba magana ba wai ya ya musulmi dan aljanna ne ma amma mata ta shiga siyasa wallahi wallahi bana bukatar shi kullum sai bana bukatar mijina ta ce ta ce ya su wallahi wallahi sai in rike kiyamar shi ban ne mai da dan zan zan halaka ban san shi ba don ce su kuma kashi dan aljanna ne an sai lafiya bata bukatar shi ko da san shi annabi gaci sabi da zo ka ji abin da wani to ce yanzu a tudun alai halika to kima da mai abin da baki na salaki da kake kwari zama zama da amma da tsari a tudun alai halika to tashi na amu ziyada eh zan bayyana shi har da tsari na kara shi kan abin da bani annabi ce amma karin ba a sun kari ba magana kari ba shi kare shi da abin da wani sadaki annabi ya amshi ya amshi garkan da ya bata kan arami ya mai da mata kake ba magana cewa na iya kaza kaza umar da bata so ba mata dole amsun su ba ba man dole a ce dole ya amma mata kuma bata so bata so ne kurin asali an kawo armi a kan mawadda kan soyayya ne ba soyayya bace ba kasance ya kawo iko daga cikin kurin dole ya ta armawa ne bata so kurin a nan kana a nemo wanda ban a armi ba a man dole sai wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala نهى عمر عن بيع عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حره رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواه فوهم nan abin da yake ruwayar ibn umar ya ce umar ya hana sai da ummatul aulad ummatul aulad ce san ka ummul walada ummul walada bai wakace ka kwanta da ita kuka ayu ita baiwa idan mai ita ya kwanta da ita iya da haƙƙi ya kwanta da baiwar shi amma idan ta ayu to ta canza ta canza ne wannan ɗan shi ne ɗa ne kamar kowane ɗa a cikin ɗiyan shi ba ta ɗan baiwa ne ka zaga da shi ɗa ne kamar kowane ɗa a cikin ɗiyan shi wannan ɗan ɗanta ɗa ne kamar kowane ɗa ita kuma ta koma ta koma wani matsayi daban bai iya canza sai da ta sauran ta tana kan sauran bayi bai iya sai da ta kuma ɗanta ɗa ne kamar kowane ɗa amma inda bai wace ba wani ko yar mama wani wancan da arme aka yi aka kulle arme da wali da komi da shaidu ya arma bai wace ga wani bawa ya suka ayu kai ko da ɗani ko da ɗani ya arma bai wakka in ta ayuhu yadda mai akuya in ya da bunsurin wani ɗana wane ne na mai akuya ne ko shi ma haka ne eh shi da Allah Allah dai magana cewa kai tsoron kai tsoron zana kai an baiwa Allah ce wanda bai wani tsoron zana ne amma kai hakuri shi ya kala cewa ko kenan dan ka baiwa ka an baiwa kai da ne dan ka da ka aiwa wannan dan baiwa dan mai ita ne dan mai baiwa ne kai ko ko kai da ne wannan da dan mai baiwa ne to amma in shi ban da matar shi sai ta samu da to wannan da dan shi ne ta kuma yanzu ba magana sai da ta zama diya mana ba ba ta zama diya kamar kwata diya ba amma shi ne umar kace a nan ibn umar tace umar naha umar an bar ummatul aulad umar ya hana sai da bayi wanda aka aihu da su fa qali umar abinda kada ka umar kawa yace la tuba wa rasul ba a sai da ta kuma wala turas ba ta mutuwa a gadeta a ce ai ta cikin gado a raba da gado da sauran bayi ba ka sai da ta kai kun ba mutuwarka ba a sa ta cikin layin gado umar yace yastamtu biha ma badalahu zai ji daɗi yadda yake bukata da wannan baiwa wani biya bukatar shi da ita amma fa'iza mata fayyar hurra in ya mutu diya ce malik ya kawo na ruwaya haka imam al-bahaki yake cewa rafa'ahu ba'd ruwa fawahim wasu masu cikin masu ruwaya jisi sun kawo wannan ruwaya suka ce manzo Allah ya wani magana mana wahamin ba annabi ne ba umar ne cikin adabu zafafin albani wanda ya abin akan shi wanda ya karanta umar albani kawo ruwayoyi ƙarshe ce da wannan ruwaya duk da hadisi markufi amma iya da dogane da tushe kuma sahaban da sa'an umar kan haka aka tayi kurin akan wannan madogara idan mutum iya da baiwa in dai ya kwanta da ita ta ayu to nan baiwa tana nan umar walada bai sai da ta in ya mutu ta zama iya kuma ta kace kurin kuma ba ta cikin layar gado wannan haka aka shari'a ta tahi akan matsayin irin wa'annan kenan ya ke cewa irin wa'annan masu wani hukumcin wanda suke cikin wani halin da zamu cikin sai nan cewa an jabir radiyallahu anhu qal kunna nabiyyu sararina ummatul awlad wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun la yara bidhalika ba'san kaji magana tsarkin wacan jabir yace muna sai da bayin ummatul awlad wanda kuma annabi yana raye kun bai ce mai lahi ba akan wannan ruwaya ta jabir kenan iya kenan ana iya sai da wani amma kamar albarkar ta magana da ya kasa tarjihin gangan masalolin tarjihin rashin sai da wani da umar ƙarshen rayuwa na ayi abu na ƙarshe kuma cikin sahabbai yayi kuma mai inkari ba ta wannan iya karanta da kai ƙarshen al'amari ko da da haka ne daga bayan sallallahu alaihi wasallam kenan ya da jego an hana yin haka kin ka sai daga bayan kun aihu da ita wallahu alam shine kenan hadisin jabir sai yace wa alkuna ruwa ta inganta ta jabir wa an jabir bin abdullah qal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bi'i fadl ma rawa muslim wa zara fi riwaya wa an bi'i darab al jamal dan muna cikin kitab al buyu abinda yake ruwa jabir bin abdullah ya bar labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallama ya hana bai fadil ma sauran ruwa misali na je mashaya irin na basan da ake na zuba ruwa ko tano ko zuba ruwa na zuba ruwa na zuba ruwa na na ba da bubina sun ja su koshi sauran kan sai da shi in ba wanda ya zo bukata shi ma sha abinci kan ci auren sauran sai ka sai ala za ka yi ruwa saura ne ne annabi ya hana sai da sauran ruwa haka ya ce wa an bai da rabin jamal ko kuwa sayan bijimi barbarar raƙumi nan suna haka nan ko a dabbobi ƙanana ko rago ko saniya suka ga wani iri a wata makiyaya ko a wani gari ya ga wani ɓarasan wannan iri sai ka ce to wani gaskiya ina san irin wannan dabba taka zan ba da raƙumata ko saniyata ko akuyata ko tumkiyata ga ragonka ya mata barbara don sami irin wannan haka to wannan sukan yi hakan al'adarsu to amma biya aiki sai a biya wani kuɗi ko wani abinci a ba mai dabbar sakamakon wannan bijimi da zai bi dabbata annabi ya hana wannan haramu ne ba a biyan kuɗin barbara haramu ne a biya sai dai a yi kyauta ka ba shi kyauta amma ba don ba cewa za ka amshi wani abu na shi daban wannan shi ne magana kan haka na gane ya kamata mu tsaya kuma shiga sauran bayani Allah kai mana to insha Allah kuma ce gobe da darsin gobe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته